له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara muna halarta ko kuma shaidar wannan lokacin wannan darasin da za mu gabatar shine darasi na talatin da shida bakwai na karatu na ashirin da bakwai ashirin giyan karatukan da muka gabatar a cikin kitabu tahara wannan kuma darasin ya biyo baya ne za mu yi sa a gehe sakamakon karatukan da aka yi babu munanto ba a samu aka yi aka ajiye su ba aka yi a raisiran su kenan wannan darasin za mu yi shi ne ga waɗanda ba su halarta a majalisi ba suna samun karatun ne ta hanyar kafofin sadarwa kamar whatsapp da kuma sauransu za mu tashi a babun fil ikama babi mai bayani game da ta da ikama tayar da sallah shine al ikama مالك حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد عن سماك بن عطية حاء وحدثنا موسى موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب جميعا جماعة ينسو عن أيوب سنكر لدى أيوب عن أبي قلابة لدى أبي قلابة عن أنس لدى أنس قال أمر بلال أو أمرت بلال an yashfa al'azan ya yi kiran sallah biyu-biyu ya yi sa'amara wa yi kiran ikama ita kuma ikama ya yi ta ɗaiɗaya ya ɗayanta ikama kenan za da hamadun fi hadisihi hamad ya ƙara a cikin hadisinsa illal ikama sai dai kad kamata sala ita kaɗai ce ba za ka yi ta ba a guda a wajen ikama sai dai ka yi ta a biyu umira ya zo da lafazi na mai da suna fi'ilu mai yake da suna mabniyun lil majhul ba a san waye ba to amma akai tsaye a shari'a da an ce an umurta da an ce ya umurci sabai to wa ake umuwa ake nan ya umurce su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi suke cewa qaulu sahabi umira lahu hukmun rafi suke cewa malaman hadisi idan sahabi ya ce an umurci wane ko an umurce su to yana nuhin manzon Allah ne ya umurce su sallallahu alaihi wasallam mali ce haddathana humayd ibn mas'adata haddathana isma'il an khalid bin hazza an abi qilabah an anas mithla hadith wahayb قال إسماعيل فحدثت به أيوب إسماعيل يتي سينا بعد لابار وانا حديث أيوب فقال سيتي إلا الإقامة فيما يتي سيدي قد قامت الصلاة إذا ذا أيت سوبي بيوم مكان sau ɗaiɗai a sauran lafuzza na ikama malai ce haddasana muhammadu ibn bashar haddasana muhammadu ibn ja'farin haddasana shu'batu sami'tu aba ja'farin yuhaddisu an muslimin naji abu ja'far yana ba da labari daga muslim abil musanna عن ابن عمر دق ابن عمر قال إنما كان الأذان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين a zamanin manzon Allah kiran sallah ya kasance ne sau biyu biyu ake yin sa wal iqamatu marratan marratan ita kuma iqama ana yin ta sau ɗaya ɗaya ghaira annahu yaqulu sai dai yana cewa qad qamati salatu qad qamati salat qad qamati salat sau biyu biyu fa idza sami'na al iqamata dan haka idan muka ji ana tayar da iqama tawadda'na sai mu yi arwalla thumma kharajna ila salati mu fita zuwa sallah qala shu'ba shu'ba yace wa lam asma min abi ja'farin ghayra hada alhadith ban taba jin wani hadisi wanda ba wannan ba daga abu ja'far wannan hadisin na farko kamar yana fassara wancan hadisin ne da aka ce illa al-iqama shine sai ya maimaita wal iqamatu marratan marratan ghayra annahu yaqulu qad qamat as-salat sai dai qad qamat as-salat idan sau biyu yake fadin ta nan da yace idan muka ji ikama muna yin arwanna mu huta wannan ba yana nufin ba sai sun ji ana ikama suke suke yin arwanna su je masallaci a'a yana nuna duk sakacin mutum dai da ya ji ikama to yana gaugawa ya yi arwanna ya je masallaci domin sahabbai sun kasance masu kwaɗayi a wajen tattaruwa domin jiran sallah kamar yadda muka gani a baya falala ta jiran sallah to suna kokari su ga sun samu wannan falalar malai ce haddasa muhammadu bin yahya bin farisi haddasa na abu amirin ya'ani al'aqadi abdulmalik bin amru حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد مسجد العريان daga abu ja'far wanda yake shine ladani na masallacin uryan uryan maudu'in bil kufa sunan wani gari ne da yake a kufa qala yake sami'tu abul musanna naji abul musanna mu'adhdhin masjidil masjidil akbar ladanin masjidil akbar yaqulu yana cewa sami'tu ibn umar naji ibn umar wasaqal hadith sai ya kuraro sauran hadisin babun fi rajuli yu'adhdhin wa yuqimu akhar babi mai bayani dangane da mutumin da zai yi kiran sallah wani sai ya tayar abinda ake nuni har ya halatta wani ya yi kiran sallah wani ya tada حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن أمه عبد الله بن زيد قال ياتي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء منظر الله ياسو dangane da kiran sallah wasu abubuwa lam yasma minha shay'an wanda kuma babu abun da ya yi dangane da wannan kin abun da yake nuni shine dangane da kiran sallah kamin ma'ana a farlanta irin wancan kiran sallah da ake manzo Allah ya so a sanya wasu abubuwa na alamar sallah kamar yadda mu gani a wancan hadisi na ƙaho da kuma ƙaraurawa shine yake nuhi ya ce lam yasna minha shay'an sai manzo Allah bai komi daga cikin wannan abubuwan da ya nuha ba na qahu da kuma raurawa fa uriya abdullahi bin zaid al-azan sai aka nuna ma abdullahi bin zaid kiran sallah fil manami a cikin kwana fa ata annabi sallallahu alaihi wasallam sai yazo wajen manzo Allah fa akhbarahu sai bashi labari fa qala sai ce alqihi ala bilal je ka koyar da wannan kiran sallah ga bilal fa alqahu alaihi sai ya koya ma bilal shi fa azana bilal sai bilal ya kiran sallah fa qala abdullahi sai abdullahi yace ana ra'aituhu wa ana kuntu uriduhu ni nayi wannan mahalkin kuma ni na so a ce nayi kiran sallah qala yace fa aqim anta sai manzo Allah yace to kai ka tada idan shi wancan yayi kira kai kuma ka tada sai dai hadisin da'ifi ne bai inganta ba bilal shi ke kira kuma shi yake tadawa bayan haka a can ya ce manzo Allah ya so yayi wa'annan abubuwan na kaho da ba manzo Allah bane ya so sahabbai ne suka bada shawara manzo Allah bai aiki da shawarar ba kina hadisin bai inganta ba sanadan wa matnan maliki haddathana ubaidullah bin umara al-qawariri haddathana abdurrahman ibn mahdi haddathana muhammad ibn amru شيخ من أهل المدينة من الأنصار وندوني التي زني daga cikin mutanen madina daga cikin mutanen madina daga cikin kuma al'ansar قال يتي سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد كان عبد الله بن زيد يا كسنتي يحدث بهذا الخبر ينا بعد لابار ونا حديث قال يتي فأقام جدي سيما أيشينا سي كاكانا يا كسنتي شيكي تايروا شيما حديث بي انجلت بقى حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقيين منه دان أفريقيا معناه أكوي عبد الرحمن بن زياد دا أكي تما الإفريقي أكوي وانا باشي بكما يندان أبن بنتاني أكتي الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال لما كان أول أذان الصبح لوكتن da farkon kiran sallah na asuba ya kasance amarani yani nabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni manzon Allah fa azantu sai nayi kiran sallah fa ja'altu aqulu uqimu ya rasulullah sai na sanya ina cewa in tayar ya manzon Allah fa ja'ala yanzuru ila nahiyati al-mashriq sai ya sanya yana kallon bangare na mahudar rana ila alfajiri yana kallo zuwa ga alfijiri fa ya kulu na sai ce a'a ma'ana idan na zo na tambayarsa in tayar ya manzon Allah sai manzon Allah ya diba bangaren in yi kiran sallah ya manzon Allah sai manzon Allah ya diba gabas sai ya diba ya gani idan ya ga babu alfijiri sai ya ce a'a idan idan ga alfijiri bai fito ba sai ya ce a'a shine ma'anar wannan hatta idza tala alfajr har sai da alfijiri ya keto nazala manzon Allah ya sabko ka baraza sai ya biya bukatansa domin wannan ya kasance a cikin balaguro ne kinan nazala ay nazala min rahila manzon Allah ya sabko daga taguwarsa ka baraza ya biya bukatarsa sun mausarafa sannan ya tahi ilayya ya tafi daga gare ni wa qattala haka ashabuhu alhali sahabbansa sun tattaru ya'ani fatawadda'a yana nufin dai manzon Allah yayi da ya je yayi arwalla mutane sun tattara fa arada bilal an yuqima sai bilal ya so ya tayar fa qala lahu nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabin Allah ya ce masa inna aka suda'in lallai dan uwan suda huwa azzana shine ya kira sallah wa man azzana wanda kuma ya kira sallah wa huwa yuqimu shi yake tayarwa qala yace fa aqamtu sai ni na tayar sai dai hadisin shi ma da'ifi ne a takeice kun ga duk hadisin da suka zo da suke nuna cewa wanda ya kira shi zai tayar hadisai ne wanda ba su inganta ba hadisai ne wanda ba su inganta ba amma sai dai aiki akan su yake wanda ya tayar shi hicen wanda ya kiran sallah shi cancanta da ya tayar sai idan ya kasance ya ba da izini ga wani ya tayar ko kuma wani uzuri ya gitta masa domin alfadlu lil asbaq ko da yaushe falala tana ga wanda ya rigaya musamman kuma idan ya kasance mutumin shine ladani rasmi ma'ana daumin ladani a masallacin to in ba shi ba da damar wani ya tayar ba baya halatta domin suke cewa la ya juzu lil ghairi an yatasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni ka'ida idan mutum shi ke mallakan abu shine shugaban abu to baya halitta wani ya yushi abun na in ba da izinin sa ba wallahu ta'ala a'lam malai yace babun babu raf'i sauti bil adani babi mai bayani akan ɗaukaka sauti a wajen kiran sallah ma'ana wajen kiran sallah ana so a ɗaukaka sauti حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مزع ياتي المؤذن يغفر له مدى صوته mai kiran sallah ana gafarta masa tsawon sautinsa ma'ana duk inda sautinsa yake kai wa yashhadu lahu kullu ratabin kuma yana masa shaida dukkanin ratab ma'ana abu wanda yake danye ma'ana abu mai rayuwa kenan wa yabisin da kuma abun da yake sandararri wanda baya da rayuwa wa shahidu salati yuktabu lahu 25 salatan shi kuma wanda ya halarta a sallar da aka kira ya yi ta a cikin jam'i yuktabu lahu 25 salatan za a rubuta masa lada guda ashirin da biyar ta sallah wa yukaffaru anhuma bainahuma kuma za a gafarta mishi zunuban da suke a tsakaninsu ma'ana dai wannan hadisin yana nuna daga cikin mahimmanci na daga sauti a wajen kiran sallah shine duk abin da ya ji sautin nan na mai kiran sallah to zai masa shaida a ranar alkiyama kuma adadin inda sautin sai yake kai adadin ladar da adadin gafarar da yake samu مالك حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن الله ياتي إذا نودي بالصلاة إذا أكترى صلى أدبر الشيطان شيطان ينا بعد باية وله درات ينا دوني ينا هدوني إسكا درات إذا إسكا كوتوسا ودتكي دكارة hatta la yasma at-ta'zina dan saboda kada ya ji kiran sallah ma'ana yana gudu yana hudda iska ta bayan shi dan kada ya ji kiran sallah fa idza qudiya nidau idan aka kare kiran sallah aqbala yana fuskantowa hatta idza suwi bis-salati har sai idan an tayar da sallah adbara sai ya fuskanto ma'ana adbara sai ya fuskanto kenan can ya bada ba yanzu kuma fuskantowa zai hatta idza qudiya tafi'a kenan hatta la yasma'u ta'din fa idza qudiya al-nida'u idan aka kare kiran sallah aqbala sai ya fuskanto ya dawo hatta idza suwiba har sai idan an harata da sallah adbara sai ya ƙara ba da baya kinan bai so yi iqamar hatta idza qudiyat taswibu har sai idan an ƙare ta yadda sallah akbala sai ya fuskanto ya zo hatta yahtura bainal mar'i wa nafsihi har sai ya rika sanya ma har sai ya rika sa wasu zance a tsakanin mutum da rayuwarsa ma'ana har sai ya rika sanya wa mutum wasu wasi da hira ta zuciya wa ya kulu kuma yana cewa uzkur kaza uzkur kaza tuna kaza tuna kaza ma'ana da mutum ya fara sallah sai tuna mishi wasu abubuwa wanda za su shagaltar da shi lima lam yakun yazkuru yana ce masa haka ga abin da bai tuna ba hatta ya billa rajulu har sai ma mutum ya bace in yadiri kam sallah bai ma san nawa ya sallata ba ma'ana bai ma san raka'a nawa ya sallata ba takaice wannan hadisin yana nuna daga cikin mahimmancin sautin kiran sallah shine yana korar shaitan shaitan baya son wannan sautin bale ce babu ma yajibu alal mu'adhdhin min ta'ahudi alwaqti babu mai bayani akan abun da yake wajabta ga ladani na ya kula da lokaci حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ياتي الإمام ضامن الإمام شيكي دلامني نسلا معنى إن كي سلا باي الإمام تتبس كان دا tabbaci na karbar sallar in Allah ya so in dai ba hadasi ta yi ba a cikin sallar ko kuma ka san da dama limamin sallar shi ba karɓa ba ce kaman mahaukaci ne ko kuma kasan da baya arwalla ko bai iya arwalla ko bai iya fatiha ba ina al'imamu dominin limami shi mai lamuni ne ga wanda yake bayansa yana ɗauke maka wasu abubuwa na ibada misali karatu a bayyane inda shi limamin yake bayyanawa wal mu'azzinu mu'tamanun shi kuma mai kiran sallah amintacce ne ma'ana an bashi amana na kula da lokacin sallah Allahumma arshidil a'immata ya Allah ka shiryar da limammai waghfir lil mu'azzinina ka kuma gafarta ma masu kiran sallah مالك حدثنا الحسن بن علي حدثنا مالك حدثنا الحسن بن إسماعيل يا بام لاباري الحسن أي إسماعيل كو حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه إن زمان na ji sani daga gare sa an abi huraira ta kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mithlahu daga abu huraira ya ce makamancin wancan hadisin a takaice wannan hadisin na dai lada ne amana ce a gare sa ya kula da lokacin sallah babul azani fawqa manabir bayan bayani akan kiran sallah akan almanara almanara ita ce wannan tozo dogo na masallaci alabayin bayani akan yin kiran sallah akan tozo na masallaci ko dukkanin wani abu mai tudu حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب حدثنا إسماعيل بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد gidana ya kasance shine mafi tsawon gida a kewaye daga cikin mafi tsawon gida a kewaye da masallaci wa kana bilalun yu'adhdhinu alaihi bilal ya kasance yana kiran sallah a kansa alfajira sallar asuba fayati bi saharin sai ya zo a lokacin sahur fayajlisu alal baiti sai ya zamna akan gidan yanzuru ila alfajiri yana kallo zuwa ga alfijiri in ya bullo fa iza ra'ahu idan ya ga alfijirin tamatta yana juyawa yana juyawa sun makala sai ce Allahumma inni ahmaduka ya Allah lallai ni ina gode maka wa asta'inuka ina neman taimakonka ala quraishin akan quraishawa an yuqimu dinaka akan su tsayar da addininka qalat tace thumma yu'adhdhinu sannan sai ya kiran sallah qalat tace wallahi ma alimtuhu kana tarakaha laylatan wallahi ban sanda ya taba barin wannan addu'ar ba ko wani dare guda wahidatan dare guda ta'ani hadhihi alkalimat tana nufin wannan kalmomin wannan dai abin da yake nunawa yana daga cikin abin da ake so a wajen kiran sallah neman wuri wanda yake sama abin da yasa kuma ake haka dan saboda duk lokacin da mai kiran sallah yayi sama duk lokacin lokacin ne sauti shi zai iya ƙara ɗaukaka to a wannan zamanin muna da mukabbir saut wanda yake iya ɗaukan yake iya ɗaukan wurin wannan kiran sallah akan abu mai tsawo kenan sai idan kuma an rasa wutar kenan a wannan lokacin idan za a yi kiran sallan in masallacin yana da bene ko kuma yana da manara kenan sai a hau a kan shi ko kuma yana da kusa gare sa wani gida mai tsawo sai a hau a bisa kan gidan a yi kiran don saboda sautin ya isa malai ce babun fil mu'adhdhin yastadiru fi adhanihi babi mai bayani game da mai kiran sallah da zai rika jujjuyawa a wajen kiran sallansa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعني ابن الربيع حاؤل وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان جميعا قباء ينسو عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة نازم من الله مكة وهو في قبة حمراء من أدم yana a cikin wata kaima ja ta adam ita ce hata fa kharaja bilalun sai bilal ya huto fa azzana sai ya kira sallah fa kuntu atatabba'u famahu hahuna wa hahuna sai na kasance ina bin bakinsa nan da can ma'ana duk inda bakinsa ya ina biye da shi qala yace summa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya huto wa alaihi hullatun hamra'a yana sanye da kwamfule ma'ana bance da lage yana sanye da shi jajaye burudun wanda nau'i ne na burud yanan sunan wasu kayayyaki ne wani tisi da ake ce ma bard a yamaniya kuma wannan tisin ko wannan bardikin wannan kayan nashi 'yan kasar yaman ne kitriyun kuma mai ke da suna 'yan kitir ne dukkaninsu dai nau'i ne na kayayyaki wanda suke sawa a lokacinsu wa kala musa kala musa ya ce ra'aitu bilalan na ga bilal kharaja ilal abtah ya je zuwa abtah wani mutum wani sunan wani wuri ne da yake a wajen makka fa'azzana sai kiran sallah falamma balaga hayya ala salati hayya ala falah lokacin da ya kai hayya ala salati hayya ala falah lawa unuqahu sai ya lawi ma'ana ya juyar da wuyansa yaminan adama wa shimalan da hagun walam yastadir sai dai bai juya da jikinsa gaba ɗaya ba shine ma'anar walam yastadir ai ba jikin nasa gaba ɗaya ya juya ba wuyan nasa kawai ya karkata thumma dakala sannan sai ya shiga bayan ya kare kiran sallah fa akhraja la'anazata sai ya huto da wannan dan karamin mashin da manzon Allah ke yawo da shi ana sa mishi a gaban alqibla wa saka hadisi sai ya kwararo sauran hadisin sa akwai riwaya ta nuna wa usba'ahu fi udhnihi ya sa ɗan yatsunsa a cikin kunnuwansa a takaice wannan hadisi na daga cikin sunna ta kiran sallah lokacin da aka kawo hayya ala salah hayya ala falah a rika juya kai dama da hagum kana iya hayya ala sala ka juya dama hayya ala falah ka juya hagun kana iya kuma hayya ala sala sai ka kare ta a dama hayya ala falah sai ka komo ka yi ta a hagun duk yanda kai yayi wallahu ta'ala a'lam mala yace babun ma jaa fi du'a bainal adhan wal iqama babin da yazo game da bayanin kiran sallah a tsakanin addu'a a tsakanin kiran sallah da iqama حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد الأمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة باء ما يرد الدعاء أسكان كيرا سلا da iqama yana wannan sai ke nuna yana daga cikin lokuta ko wuraren da addu'a take zama karɓaɓɓiya shine a tsakanin kiran sallah da iqama babu ma ya kulu idan sami almu'azzina abinda mutum zai ce idan ya ji kiran sallah ko ya ji mai kiran sallah حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزاء الله ياتي إذا سمعتم النداء إذا كوكا كيرا سلا فقولوا مثل ما يقول المؤذن to ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa haddasana muhammadu ibn salama haddasana ibn wahbin an ibn lahi'a wa haiwa wa sa'id ibn abi ayyuba an ka'ab ibn alqama an abdurrahman ibn jubair an abdullah bin amr bin al-as annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ya ji manzo Allah yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji mai kiran sallah ladani faƙulu mitla ma ya ƙulu to ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa sun masallu alayya sannan ku yi salati a gare ni fa innahu man salla alayya salatan domin duk wanda ya mini salati guda sallallahu alaihi biha ashiran to Allah zai mishi dalilin ta salati goma sun masallallahu azza wa jalla liyal wasila sannan ku roƙan mini Allah mabuwayi mai girma ku roƙan mini shi alwasila alwasila shine gashi nan zai faɗi shi a gaba ku roƙan mini Allah mabuwayi alwasila fa innaha manzilatun domin ita alwasila kinnan wani matsayi ne fil janna a cikin aljanna la tambaghi illa li abdin min ibadillah ba ta dacewa sai ga wani bawa daga cikin bayon Allah ta'ala madaukaki wa arju an akuna anahu kuma ina fatan in kasance ni ne wannan bawan faman sa'ala Allah liyal wasila da haka duk wanda ya roƙan mini alwasila kinnan hallat alaihi shafa'a to ceto zai tabbata a kansa wannan yana nuna mustahabbi ne bayan an kare kiran sallah an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi masa a roƙon masa wannan alwasila kin za mu ga ya ita addu'ar take mala yace haddathana ibn as-sarhi wa muhammad ibn salama qala haddathana ibn wahbin an huyayyin عن أبي عبد الرحمن يعني الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله للي ونمتنيات يا مأيكن الله إن المؤذنين إن المؤذنين يفضلوننا للي ما سكرا سلا سنهيم دفيفيكو ما أنا سنهيم فللا دونين سنة كرا سلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يتي قل كما يقولون كفأي كمان أبن سكي فلا fa'inin ta haita idan ka ƙare fasal to ka roƙa to fa za a baka kenan yadda za ka yi ka samu falla ta mai kiran sallah da baka kai daidai da tasa shine ka rika maimaita abin da yake maimaitawa mali yace haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana al-layth عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن دو wanda yace lokacin da yake jin mai kira sallah wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina duk wanda ya faɗi wannan wa ghufira la to an gafarta masa ko kuma za a gafarta masa wannan yin yana daga cikin abin da ake faɗi bayan ƙare kiran sallah ta cewa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ni ma ina shaida ba abun cancanta da bauta sai Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida wa lalle muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne raditu billahi rabba na yadda da Allah shine ubangiji wa bi muhammadin rasula kuma muhammad dan aike ne wabil islami dina kuma muhammad kuma addinin musulunci shine addini مالك حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسره عن هشام بن urwa an abihi an aisha ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah kana idza sami al mu'adhdhina ya kasance idan ya ji mai kiran sallah ya tashahhadu yana yin tashahhud ai yana cewa qala yana cewa wa ana wa ana nima nima ai wa ana ashhadu kama yashhadu ma'ana nima ina shaidawa kamar yanda yake shaidawa kenan lokacin da ladan ke kiran sallah ya halatta misali musamman idan ya kasance kana sauri ko kuma baka da cikakken lokaci ko baka cikin natsuwa idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu idan ya ce ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ana idan ni ma ina shaidawa amma Allahu akbar shi wannan sai ka maimaita kai ma Allahu akbar kenan wa ana wa ana shi ma ana faɗin sa ne shi ana faɗin sa ne kawai wurin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah malai ce haddasana muhammad ibn musanna haddasana muhammad ibn jahbamin haddasana isma'il ibn ja'far an umara ibn ghaziya an hubayb ibn abdurrahman bin isaf an hafs ibn asim asim ibn umara an abihi an jaddihi umar ibn al-khattab dakakansa umar dan khattab أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للي مزأ الله ياتي إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إذا لا يتي الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر سيد أيونك يفتح كشيما فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إذا لا يتي أشهد أن لا إله إلا الله قال شيما متن يتي أشهد أن لا إله إلا الله فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله إذا لا يتي أشهد أن محمد رسول الله قال شيما متن يتي ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah sun makala sannan sai ladan ya ce hayya ala sala kala shi kuma sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sun makala hayya ala fala sannan idan ladan ya ce hayya ala fala kala sai ya ce la haula wala quwwata illa billah sun makala sannan sai ladan ya ce allahu akbar allahu akbar kala shi ma sai ya ce allahu akbar allahu akbar sun makala sannan idan ladan ya ce la ilaha illallah kala to shi ma mai saurari sai ce la ilaha illallah min kalbihi ya faɗi wannan a cikin zuciyarsa dakala aljanna zai shiga aljanna ashe kula da maimaita abin da lada ne yake faɗa wannan yana daga cikin abin da zai iya jayo ma mutum daraja ta samun shiga aljanna Allah ya arzuta mu da ni da ku da wannan malai ce babu ma ya kulu idan sami al'iqama a takaice da uwa masu girma wannan babin yana nuna ladabi na kiran sallah idan ana yi shine ka yi shiru ka saurara dukkanin abin da ladan yake maimaitawa kai ma ka maimaita Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illallah ko kuma ce wa ana duk abin da yake maimaitawa ka maimaita sai kawai idan an kawo لا إله هيا على الصلاة كما سيكت لا حول ولا قوة إلا بالله هيا على الفلاة شما سيكت لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر الأذان هزوا قرشان كنا صلى سيمتني أبن دي تبتا شيني أدو أدى أكي wanda za mu ƙara ganinta a nan gaba male ce babu ma ya kulu idza sami al-iqama bayan bayani akan abin da mutum zai ce idan ya ji ana iqama حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام وانا متن daga cikin mutanen Sham ya bani labari an shahar ibn Haushab an Abi Umamata aw an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga wani sashi daga cikin sahabban manzon Allah anna bilalan akhadha fil iqama bilal ya fara iqama falamma an qala qad qamat as-salah lokacin da yake kad qamata sala qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake aqamaha Allah wa adamaha Allah ya tsayar da ita kuma ya dawamar da ita wa qala fi sa'il al-iqama sai manzo Allah ya fadi a sauran iqama ka nahwi hadisi Umar fil azan kamar kwatankacin hadisin Umar a dangane da kiran sallah sai dai wannan hadisin bai inganta ba malamai sun yi sabani game da shi ana iqama ya mutum zai yi shi kiran sallah sun yi ijma'i akan cewa mutum zai maimaita abinda ladan yake faɗa domin a hadisi ƙarar manzon Allah yake idan kuka ji ladan na kiran sallah to ku faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa to dangane da kiran sallah malumai sun kaso kaso biyu wasu malamai suka ce mutum ba zai ce komi ba dalilinsu shine hadisin da ya zo game da wannan bai inganta ba wasu malaman su kuce a'a ya halatta mutum ya faɗi irin abin da ladan yake faɗa suka dalilin kuma shine dama kiran sallah shi ma ana ce mishi al'azan ana ce mishi al'azan kamar da ake ce ma kiran sallah al'azan tunda iqama ana ce mata al'azan to kenan suna ganin wancan hadisin da yace idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu suka ce to ai kenan wannan hatta iqama tana shiga a ciki wallahu ta'ala a'lam in mutum yayi ba za a masa inkari ba in kun bayyi ba ba za a masa inkari ba wannan shine kenan mas'ala ce ijtihadiyya mala yace babu ma jaa fi du'a inda al-adhan ba mai bayani dangane da abin da yazo game da kiran sallah ma'ana addu'ar da ake yi idan an kare kiran sallah حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ياتي من قال حين يسمع النداء duk wanda ya ce lokacin da yake jin kiran sallah ko lokacin da ya ji an kare kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke was salatil qa'ima da kuma sallah wadda za a tayar ati muhammadan ka ba Muhammad alwasila wannan matsayin walfadila da falala wa ba'athu maqaman mahmuda kuma ka tayar da shi matsaya godadda alladhi wa'adtahu wadda kai masa alkawali duk wanda ya faɗi wannan illa hallat lahu shafa'atu yawm alqiyama face ceto ya tabbata ya halatta akan ranar alqiyama to kun shi kenan ceton alwasila kinan da manzo Allah ya ce a roƙan masa a wancan hadisin da ya gabata to ga yanda ake roƙonta a cikin wannan addu'ar wannan addu'ar kenan tana daga cikin addu'o'i wanda suke da falala sosai kula da su a lokacin kiran sallah ko kuma lokacin da aka kare kiran sallah domin samun falala wannan mai girma Allah ya ba mu ikon kula da haka malai ce babu ma ya kulu inda azanil maghrib bayan bayani akan abin da ake faɗa a wajen kiran sallah na magriba حدثنا مؤمل بن إيهاب حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يكو يدني أن أقول عند أذان المغرب أكن إنتي أوجن كرا سلم مغربا اللهم إن هذا إقبال ليلك يا الله wannan shine fuskantowar daranka wa idbaru naharik da kuma juyawar ininka wa aswatu du'aik da kuma saututtukan roƙonka faghfirli ka gafarta mini wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba kenan wannan addu'ar bata inganta ba yin ta a lokacin kiran sallah na magariba kenan malam ya kawo wannan hadisin ne da ya nuna muna addu'ar bata inganta ba wadda ta inganta ita ce waccan wadda ta gabata a kowanne kiran sallah ana yin ta malai ce babu akhdhil ajri ala ta'zim babu bayani akan karbar lada a wajen kiran sallah ma'ana karbar biya hukuncin a rika biyan lada ne a wajen kiran sallah malai ce haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad akhbarana Sa'id ibn Sa'id al-Jurayri an Abi al-Ala al-Mutarrif ibn Abdullah عن عثمان بن أبي الآص قال قلت وقال موسى في موضع آخر قال يتي قلت نتي وقال موسى في موضع آخر موسى ياتي أولوري ندبا إن عثمان بن ابن أبي الآص للي عثمان بن أبي الآص قال ياتي يا رسول الله يا مأيكن الله اجعلني إمام قومي كسنياني لإمام متانينا قال يتي أنت إمامهم توجيكني لإمام سوء وقتد بأضعفهم سيدي كريك لورا da mafi rauninsu ma'ana ka riƙa lura da mafi da masu rauni daga cikin mutane don saboda kada ka sha sallah ta yi tsawo ka ka takura musu ko ka cutar da su wattakhid mu'addinan la ya'khudhu ala adanihi ajran sannan ka riki ladani wanda baya karban biya a wajen kiran sallansa wannan hadisin kun ga ya nuna mustahabbancin samun limami wanda yake kiran sallah dan Allah ba dan abiya san ma'ana malamai suke cewa ko jamhurin malamai suna ganin makruhi ne karɓar ladar kiran sallah lada ne kasance sai an biya sai yake yi ba haramun bane amma makruhi ne ya bari shi ya zama alkhairi wannan shine kenan wallahu ta'ala alam musamman idan ya kasance yana da abin da zai iya kula da kansa amma irin wanda baya da abin da zai kula da kansa ko kuma ya sadaukar da kansa gaba ɗaya ga masallaci kenan biyan sa zai yi kasancewa alkhairi domin ya ƙara samun nutsuwa kuma domin baya da wani aiki in ba wannan ba mali ce babun fil adani qabla dukhulil waqti bayan bayani akan kiran sallah kamin shigar lokaci ma'ana har ya halatta ai kiran sallah kamin lokaci yayi haddathana Musa bin Isma'il wa Dawud ibn Shabib al-ma'na qala ma'ana sun ce haddathana Hammad an Ayyuba an Nafi'in an ibn Umar anna Bilalan lallai Bilal azdana qabla tulu'il fajr yayi kiran sallah kamin ulluwar al-fajr فأمره النبي صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يا أمك يسا أن يرجع يقوم فينادي يكرا ألا أكن تيوا ألا كسورة إن ال... ألا كلمة تنبيه كلمة تنبيه ألا كسورة إن العبد قد نام حقيقة باوا يا يكوانا ألا كسورة إن العبد قد نام حقيقة باوا يا يكوانا زاد يا قارا موسى فرجع فنادى سيقوم يكرا ala innal abda nama lalle bawa yayi kwana qala abu daud abu daud yace wa hadha al hadith lam yarwihi an ayyuba illa hammad ibn salama wannan hadisin ba wanda ya rawaito sa daga ayyub in ba hammad bin salama ba abinda wannan hadisi ke nuni shine mashru'ancin kaman kiran sallah na farko kawai baya wadatarwa da kiran sallah na biyu idan an kiran sallah na farko dama lokacin asubar bai yi ba to idan aka yi na biyu shine aka yi kiran sallan a cikin lokaci kenan sai nuna ya halatta kiran sallan asuba kamin lokacin ta yi domin lokacin asuba yana shiga ne lokacin da alfiji ya keto mala ya ce haddasana ayyub ibn mansur haddasana shu'aib ibn harbin an abdul aziz bin abi rawadin أخبرنا نافع عن مؤذن لعمر دقوان من كيران صلى عمر يقال له أنا تمس مصروف أذن قبل الصبح ya yi kiran sallah kamin asuba fa amarahu umaru sai umar ya umurce sa ma'ana ya sake kiran sallah fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin qala abu daud abu daud yace wa qad rawahu hammad ibn zaid kuma hammad bin zaid ya rawaito wannan hadisin an ubaidillah bin umar annafi'in aw ghairihi ko kuma wanda ba shi ba anna mu'adhdhinan li umar akan cewa lalle wani mai kiran sallah na umar yuqalu lahu masruhun ana ce masa masruh wa gairuhu ko kuma wanda ba shi ba qala abu dawud abu dawud yace wa rawahu dar wa rawahu ad-dawardi an ubaydillah an-nafi'in an ibn umar qala kana li umara mu'adhdhin umar ya kasance yana da wani mai kiran sallah yuqalu lahu mas'ud ana ce masa mas'ud wa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin wancan hadisin wa hadha asahhu min zalika wannan kuma yahi inganta game da wancan حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له دج بلال للي من الله ياتي مساء لا تؤذن kada ka yi kiran sallah hatta yastabina laka alfajru har sai asuba ta bayyana a gare ka ma'ana har sai alfijiri ya bayyana a gare ka kada ka yi kiran sallah har sai alfijiri ya bayyana a gare ka sannan ka yi kiran sallah wa madda ya daihi arzon sai ya ja hannuwansa a kwance ma'ana kamar yana nuna masa sai alfijiri wanda yake kwance ya bayyana sannan zai yi kiran sallah domin alfijiri na gaskiya shine yake kwance kamar yadda muka yi bayani alfijiri na karya shine yake tsaye to shine sai nuna masa ya ja hannunsa a kwance قال أبو داود أبو داود شداد مولى عياض شداد مولى عياض لم يدرك بلالا bai isko bilal ba ma'ana hadisin akwai tantama game da ingancinsa yana daga cikin abin da yake nuna tantamansa kasancewar ya ce kada ya kiran sallah har sai alfijiri ya bayyana to kuma kun gani ya zo a hadisin bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilalan yu'adhdhinu bilailin bilal yana kiran sallah da dare kame alfijir yake to fa kulu washrabu ku ci ku sha hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum har sai mai kiran sallah nabi ibnu ummi maktum ya kiran sallah kenan kun ga riwaya ta bukhari ta tabbatar da ana kiran sallah kamin alfijir yake to dan haka magana mafi inganci ana kiran sallah kamin ketowar alfijiri sai na sannan ai na biyu bayan alfijiri ya keto wanda shine lokacin shiga na asali na sallar asuba wallahu ta'ala a'lam maliki babul azani lil a'ma babu mai bayani akan kiran sallan makahu حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للي عبد الله بن أم مكتوم يا كسن كي ما يكرن صلى منزل الله وهو أعمى kuma ya kasance shi makaho ne babul khuruj min al masjid ba'da al adhan babu mai bayani akan hutuwa daga masallaci bayan kiran sallah ma'ana har ya halatta a yi kiran sallah kana cikin masallaci kuma sai ka hutu حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعناء عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة منكسن كي تارد أبي هريرة في المسجد أما سلاتي فخرج رجل حين أذن المؤذن سيوان متنيه تلوك تنما كرا يكرا للعصر كرا للأسر فقال أبو هريرة سي أبو هريرة أما هذا أما ونن فقد أصى أبا القاسم عليه السلام حقيقة يا سابا وابن قاسم معناه ينانون مكروهي ني kana cikin masallaci a yi kiran sallah kuma ka huta ba tare da wata larura ba ka bari sai ka yi sallah sannan sai ka huta babun fil mu'azzin yantaziru al-imam bai bayani game da limami da zai jira ladani da zai jira limami ma'ana ladani zai jira limami sannan sai ya tayar da sallah حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن بلال يا كسن سينا كرا صلى ثم يمهل سنن سي جرى أي أخر فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إذن يقم الله يهدو أقام الصلاة سيتا يد سلة amma akwai riwaya ta nuna ya halatta ya halatta a tayar da salda ko da liman bai shigo ba amma sai dai ba za a tayar da ba za a kai tsaye a ce a yi sallar ba sai dai limamin ya zo kenan limamin da ya zo kai tsaye sallar kawai za a shiga dama an tada mali yace babun fi taswibi bai bayani akan at-taswib at-taswib huwa qawlu salatu khairun minan nawm at-taswib shine fadin as-salatu khairun minan nawm malam yace حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر لا كسنتي تارد ابن عمر فصوب رجل في الزهر سيواني متون يا آه يي الصلاة خير من النوم ألوك تنسل الظهر أو الأسر قول أسر قال سيتي أخرج بنا هتا daga wajenmu fa inna hadhihi bid'a domin wannan bid'a ce ma'ana me yake nunawa ba a as-salatu khairun minan nawmi in ba a sallar asuba ba ita kadai ya tabbata yin ta a wani wuri wanda ba wannan ba bid'a ne bai inganta ba kenan wannan yana nuna duk wanda duk wata magana yana nuna al-adhanu tawqifiyun 'ala an-nas al'amari na kiran sallah da nasi ake yin sa abinda nasi bai yi umarni a yi ba a cikin kiran sallah baya halatta a yi da haka irin wannan bidiyo inda ake yi na na mai yake da suna malam ya zo sallah za a yi irin abin nan da ake faɗi malam ya zo sallah za a yi kwayi latti yana kaza to kun ga duka irin wannan ba su dace ba bidi'a ce wanda ba ta da mai yake da suna ba ta da ba ta da dalili a musulunci wallahu ta'ala a'lam nan za mu dakata kenan insha Allah sai a gobe in Allah ya kai mu mu tashi a inda aka tsaya inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk kina wannan karatu mun yi shi ne ga wa'anda ba su samu halarta a majalisi ba wassalamu alaikum wa rahmatullah